بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
malam ya ce babu filosaya wannan babi yana magana dangane da hukumce-hukumce waɗanda suka shafi wasiyoyi yin wasiya idan mutum zai wasu ya yi wasiya idan ya zama to ya- yana da kwai abin da zai yi wasiyar a cikinsa walmudabbar sannan kuma wannan babi yana magana dangane da hukumce-hukumce na bawan da shugabanci shugaban shi ya ce mishi idan na rasu ka zama ɗa shine almudabbar bawan da yake mudabbari ne wanda yanzu shi matuƙar mai gidan shi yana da rai ne yake bawa amma idan ya rasu ya zama ɗa wal mukatabi da kuma hukumce hukumce waɗanda suke da alaƙa da bawan da aka ɗora mai fansa shine bawan da mai gidan shi ya ce idan ka samo jika ɗari biyar ka zama ɗa wal mu'taqi da kuma hukumce hukumce waɗanda suka shafi bawan da aka yantar da shi bawan da aka yantar da shi mai gidan shi ya ce ya tafi da gawi ya zama ɗa wa ummil waladi sannan kuma da hukumce hukumce waɗanda suka shafi ummu walada baiwar da mai gidanta ya take ta ta aihu ta aihuwa mishi ɗa walwala'i da kuma bayani dangane da hukumce-hukumce na wallaici wallaicin bawa wanda aka yantar da shi yana komawa zuwa ga wani bawan da yake mudabbarun ne el- wallaicin shi yana ga wani bawan da yake mukatabi ne wallaicin shi yana ga wani to wannan babi zai yi magana a cikin waɗannan abubuwan guda shida
ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته ولا وصية لوارث malam ya ce wa hiku ya dace alaman lahu ma yusi fihi akan wanda ya zamanto yana da kwai abin da yake so ya yi wasiya a cikinsa ya dace an yi idda wasiyatahu ya tanadi wasiyar shi a ajiye ya ajiye ta a gure shi duk wanda yake da dukiya wanda kuma yana so ya yi wasiya a cikinta idan na rasu a baiwa wane jika kaza a bawa wane jika kaza a taimaka wane da bahun shinkafa ko bahun masara ko bahun hatsi to yana da kyau ya tanadi wannan wasiyar tashi ko da lafiyar shi karau saboda ita mutuwa ba ta da tabbas wala wasiyyata liwarith manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wasiya wadda za a yi ga wanda yake magaji ne wanda zai ci gadon mutum to wanda zai mutu ba zai ce ba idan na mutu a baiwa ɗana jika hamsin ko a baiwa ɗana wannan motar kaza a'a ba zai wasiya ba da a yi wa ɗan shi wani abu ko ya ce idan na rasu a baiwa babana kaza ko idan na rasu a baiwa matata kaza wannan dukkan su za su iya cin gadon shi to duk wani wanda zai iya cin gadon shi ba za- ba zai wasiya da a bashi wani abu ba
والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة malam ya ce walwasaya wasiyoyi ga baki ɗayansu wanda mutum ya yi su a lokacin da yana raye to bayan ya rasu kharijatun min thuluthi za a fitar da su ne daga cikin kashi ɗayan ukun dukiyar shi ne yace idan na mutu a ɗauki kuɗi a siyi hili a gina makaranta da sunana a dinga koyar da ɗalibai karatu a ciki haka idan na mutu a haƙa rijiya da sunana bayan Allah musulmi su dinga shan ruwa da wannan rijiyar. Haka idan na mutu a samu wani guri mai kyau a gina fakekin masallaci wanda bayan Allah za su dinga yin sallah ta farilla a ciki. To waɗannan gabaki ɗaya wasiyar nan da ya guda uku. Da ya faɗi ya rasu da aka yi lissafi sai aka ga cewa kuɗin shi abin da ya bari duka miliyan goma ne. Shi kuma gina rijiya da makaranta da masallaci za a yi su ne da miliyan hudu yanzu kudin shi miliyan goma idan aka cire miliyan hudu miliyan shida ba za ta yi ba miliyan hudu hudu sau biyu za ta yi miliyan hudu ce sau daya da kuma miliyan biyu to yanzu ba za a fitar da wannan miliyan hudun ba gabaki daya za a fitar da kwalgwadon sulusin dukiyar shi ne miliyan uku da jika ɗari uku da talatin da uku an gane ko to shine ya ce warwasaya dukkan wasiyoyi wanda mutum ya yi kafin ya rasu to idan ya rasu za a fitar da su ne daga kashi ɗayan ukun dukiyar daga kashi ɗayan ukun dukiyar shi wa yuraddu ma zada alaihi dukkan abin da ya karu akan su da na dukiyar shi za a maido shi ne zuwa ga cikin dukiya da ya wasiya a bawa ne miliyan guda a bawa ne jiga ɗari biyar a bawa ne miliyan ɗaya da rabi da aka yi lissafi ya yi wasiya a ba da miliyan uku to shi kuma da ya mutu duka abin da ya bari miliyan shidda ce to yanzu ba za a ce ba a ɗauki wannan duka miliyan uku a basu saboda ta huce sulisi ta huce miliyan biyu yanzu kawai miliyan biyu za a hudda shi wanda aka ce a bashi miliyan ɗaya da rabi sai a bashi miliyan guda shi wanda ya ce wanda aka ce a bashi jika ɗari biyar guda biyu da da ya ce a bashi ɗaya ya ce a bashi miliyan guda to sai a diba miliyan guda sai a kasa ta gida uku sai a bashi kashi mai ɗari biyar shi ma sai a bashi jika ɗari uku da talatin da wani abu ko jika ɗari uku da sattin da shidda sai a bashi kowanne shi ne wai raddu ma zada alaihi to ana maidowa dukkan abin da ya karu akan kashi ɗayan ukun dukiyar shi illa an yi ji zaful warasatu sai dai in magadan suka halitta wannan kin abu suka ce to yanzu tun da baba ya ce a yi masallaci ya ce a gina rijiya ya ce a yi makaranta wanda za a dinga koyar da ilimi to yanzu da aka yi lissafi kudin da ya bari duka miliyan goma ne kuma miliyan hudu ce za a kashe duka wannan aikin daga ce kawai a hudda miliyan hudu mu a raba mana miliyan shida to idan ya zama to sun halittar da haka nan din ya halitta shi kenan sai a je a yi wannan aikin na alkhairi da baban su ya ce a yi na'am wani itiku bi ainihi mubadda'u alaiha wani itiku bi ainihi to yanci da aininsa mubadda'un alaiha za a fara shi ne akan wannan wasiyar da ya idan mutum kafin ya rasu ya ce idan na rasu bawa nawa ne na yan tashi idan na rasu bawa nawa ne na yan tashi ya ambaci sunan bawan ya ce ko kuma idan na rasu a si bawa ɗan gidda bawan wane a yantar mishi da shi a cikin dukiyata to yanzu wannan za a fara shi ne akan sauran wasiyoyi ga baki ɗaya wanda ya yi ta an gane
wal mudabbaru fi sihhati mubadda'un ala ma fil maradi min itiqin wa ghayrihi wal mudabbaru fi sihhati bawan da shugaban shi yace mishi idan na rasu kai da ne a lokacin da shugaban nashi yake cikin halin lafiya yana lafiya shi garau yace mishi wane saboda daɗin mu'amalar da kake yi mini saboda jin daɗin zama da nake yi da kai idan Allah ya sa na rigaye ka mai rabawa ta raba na rigaye ka to ka zama ɗa to yanzu wannan shi mu badda'un za a fara fitar da shi ne alama fil mardi akan dukkan abin da ya afku a cikin rashin lafiya ta shi wannan mai gidan nasu min itikin na yauci wa ghairihi da waninsa da aka zo yana da kwai bayi goma to shi wannan tun kafin ya shiga cikin halin kaka na kayi ya kamu da rashin lafiya misali ya yi kwana arba'in yana jiya to tun ma zai mutu da shekara guda ya gaya wa ɗaya daga cikin su ya ce idan na rasu kai ɗa ne aka kira yau ɗiyan shi a gabansu aka yi komi da komai ce wani idan na rasu ya zama ɗa to yanzu da ya kamu da rashin lafiya sai ya diba guda uku daga cikin su ya ce kuma idan na rasu kun zama 'ya'ya to yanzu da ya mutu sai ya zamanto ba zai yi ba duka hudun wannan su zamanto ya'ya guda biyu ne ake bukata su zamanto ya'ya ko guda uku to shi dai wanda yake tun kafin ya kamu da rashin lafiya ya ya zamanto ya ce mishi idan ya rasu ya zama da to shi ba shi da matsala shi yanzu wannan yana da fabori na ya huta ya zama da yanzu a cikin wannan ukun da ba shi da lafiya a cikin su ne da ya ƙuri'a wanda sunan shi ya hoto ya zama da sauran su koma bayi in biyu ne suka cancanci a 'yan tasu in kuma uku ne wanda sunansu guda biyu suka cancanci a 'yan tasu sai a 'yantar da su ɗayan kuma ya koma bawa an gane
wa alama farraba fihi min zakati fa awsa bihi fa kuma za a gabatar da shi wannan za a gabatar da shi wannan mudabbar din fi sihhati a cikin hali na lafiya za a gabatar da shi alama farraba fihi akan abin da shi wannan mutumin ya yi sakaki a kai akan abin da shi shugaban nasu ya yi sakaki a kai minas zakati na zakka fa bihi kuma ya wasiya da shi yana ba da zakar shi biyar ga watan rajab yanzu kawai wannan shekara sai ya sakaki bai fitar da ita ba a wannan biyar nan wajen goma ga watan rajab rashin lafiya sai ta kama shi yana cikin rashin lafiya ya ce to yan uwa wannan shekarar ban hudda zakka ba abin da ya cancanci a hudda miliyan uku ce za a hudda tun da kudin namu yana da yawa ya kai wajen miliyan ɗari da ashirin to yanzu da yawan nan wasiyar da ya rasu to yanzu wannan bawan nashi wanda ya zama to mudabbar ne hannunku ne wanda ya zama to mudabbar ne fi halin siha sai an fitar da shi a cikin dukiyar sannan kuma za a fitar da zakar na'am فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا ومدب- ومدبر الصحة مبدأ عليه malam yace fa inna zalika haqiqa wannan abun da yayi wasiya da a fitar da shi na zakka to za a fitar da shi ne fi thuluthihi a cikin kashi ɗayan ukun dukiyar tashi mubadda'un alal wasaya kuma za a fara fitar da shi ne akan sauran wasiyoyi da shi wannan mamaci din yayi amma yace wa mudabbaru sihhati bawan da shugaban shi yace mishi idan na rasu ka zama ɗa a lokacin da shugaban nashi yake cikin hali na lafiya kalau mubadda'un alaihi za a fara fitar da shi ne sannan kuma a fitar da zakka daga baya
وإذا ضاق الثلث تحاس أهل الوصايا التي لا تبدي لا تبدئة فيها la tabdi'ata fiha wa idza baqa thuluthu malam yace idan thuluthi na dukiyar shi wannan shugaba din yayi kada ya zama to thuluthin yayi musu kadan su duka a wasiyar da yayi da sulusin shi ba za a yi da sulusin dukiyar shi ba za a gudanar da wannan wasiyoyin ba gabaki da to yanzu ta hasa ahlul wasaya ma'abuta waɗannan wasiyoyin Wa'alaikun salam, ɗaya lau. Ahalul wasaya ma'abuta wasiyoyin nan ta hasa, wato sai su yi gogegeniya a tsakankaninsu. Allati la tabdi a tafiya wasiyar da babu wani wanda ya cancanta a fara fitar da shi a cikinsu. Kowa ya cancanta a bashi. Misali da ya zo yana kan gadon asibiti, ya ce idan na rasu, wani a ɗauki jika ɗari hudu a bashi, wani a ɗauki jika ɗari uku, wani a ɗauki jika ɗari biyar a bashi. wannan duka a lokacin da ba shi da lafiya ne wannan wasiya babu wani wanda za a ce wannan za a fara wannan za a fara a'a yanzu idan ya rasu kuma sai ya zama to sulusun ya yi kaɗan duka ma dukiyar da ya barin ba ta wuce haka nan ba abin da ya zana yanzu sai a kasa ta gida uku kashi ɗaya sai a raba musu shine ta- ta hasa mai jika ɗari biyar a daidaita a gano ya kamata a bashi mai jika ɗari biyar a daidaita a gano ya kamata a bashi shine ta hasa ya siyi gogeggeniya
وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره malam ya ce walin rajuli ya halitta mutum ya dawo walin rajulin ruju'u ya halitta mutum ya dawo an wasiyyatihi daga wasiyar da ya yi ta ajiya ya rubuta wasiyya ya ajiye idan na rasu bawa na wani na yantar da shi shine ya ce mini etikin na yauci wa ghairihi da waninsa to ya halitta ya dawo ya tasa ta idan ya ga bawan nashi ya fara kangare mushi ya fara rashin ladabi ya fara nuna mushi cewa bai isa bai sa shi aiki to ya halitta ya zo shi ya tayar da wannan wasiyar da yi
والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن عن دبر مني malam ya ce wa tadbiru abinda ake nufi da tadbiri mudabbaranci shine an ya ƙular rajulu li abdihi mutum ya faɗa ga bawansa ya ce wa bawansa anta mudabbaru kai a barbarin baya ne ma'ana na saki bayanka ka tafi ka ci incin gashin kanka au anta hurrun an duburin minni ko kuma ya ce mishi kai ka zamanto ɗa bayan na rasu idan na rasu to kai ɗa ne
ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انز- وله انتزاع ماله ما لم يمرض malam yace thumma la yajuzu lahu bai'uhu sannan kuma bai halitta da shi wannan shugaba din yace zai sai da wannan bawan da yace mishi an tafurun an duburin minni kai ka zama ɗa bayan na rasu to bai halitta bai ɗauke shi ya kai shi kasuwa ya saida shi walahu khidmatuhu amma ya samu shi mai gidan ya ci moriyar shi wannan bawan nashi ta hanyar ya dinga sa shi hidima yi mini kaza je ka wanke min mota je ka ɗauko ruwa daga garace ka kawo ka aje je ka yi ba ruwan kaza ka yi kaza ka yi kaza ya halitta ya ta sa shi mai aiki walahun tiza'u malihi kuma shi wannan shugaba ya samu da ya ta amshewa dukiyar wannan bawan nashi wanda ya je shewa waɗansu aiki suka bashi ya halitta ya amshe ta malan yamrud matukar bai kamu ba da rashin lafiya idan ya kamu da rashin lafiya wanda yana kan gadon asibiti to yanzu duk abin da wannan shugaba wannan bawan ya samu to zai saka ne a jihun saboda yanzu ya fara jin kamshin yanci walahu wada'uha in kanat amatan walahu wada'uha to ya samu ba shugaba ya taki baiwar shi wanda ya ce mata idan na rasu kin zama diya in kanat amatan idan ta zama to baiwa ce ta mata
wala ya qawlu mu'taqata ila ajalin wala yabi'uha amma wala ya ɗa'ul mu'taqata ila ajalin shugaba ba zai taka baiwar da ya ɗanta ta ba zuwa ga wani lokaci sananne yace mata yau muna cikin watan Rajab ko to ɗaya ga watan Ramadana in ya zo shi kin zaman to ɗiya na ƴantar da ki to yanzu wannan almu'taqatu ila ajalin ba zai kusance ta ba saboda ita yanzu tana jin kamshin yanci a kwanan nan wala yabi'uha sannan kuma ba zai ɗauke ta ba ya kai ta kasuwa ya sayar da ita walahu an yastakhdimaha walahu an yantazi'a malaha ma lam yaqrub al-ajala ajalu malam yace walahu an yastakhdimaha to shi wannan shugaba nata ya samu ya dinga sa ta hidima yace zo ki share mun falo na je yake yi mun kaza je yake yi mun kaza duka ya samu yayi ta sa ta wannan aikin walahu an yantazi'a malaha sannan kuma ya samu da ya amshe mata dukiyarta idan ya zamanto tana da kwai dukiya to ya samu ya amshe wannan dukiyar tata malam ya ƙauru bil ajalu matuƙar dai lokacin yancin nata bai kusanto ba matuƙar dai ba za ce ba sauran kwana goma ko sauran kwana biyar ta zamanto ya tana shirye-shiryen yin walima ta zamanto waɗiya to a wannan lokacin ba zai amshe mata ba kuɗin da ta samu wa idza mata fal mudabbaru min sulisihi wal mu'taqu ila ajalin min ra'as malihi yace to fa idza mata yanzu idan shugaba ya fadi ya rasu yanzu fal mudabbaru min sulisihi ba wanda yace mishi anta hurrun an dugurin minni bayan na rasu kai ka zama da to shi wannan min sulisi za a fitar da shi ne daga cikin sulusin dukiyar shi shugaban nashi amma wal mu'taqu wal mu'taqu ila ajalin wanda aka yantar da shi zuwa ga wani lokaci sananne ya ce mishi muna cikin rajab yanzu ɗaya ga watan ramadana ka zama toɗa yanzu kawai a cikin sha'abana su zama kuma lokacin yantar da wancan kin bai ba to shi almutaku ila ajalin za a yantar da shi ne min ra'asi ma asalin dukiyar shi wannan shugaban nasu alhamdulillah na alhamdulillah wallahu ta'ala alam